الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kanan wata 23 ga watan rajab shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine ya dace da 14 ga watan biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljinni wash-shaytan lafar ashek wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa aje idan ba a manta ba mun tsani a alhalatu thaniya karshen alhalatu thaniya hali na biyu da ke kasancewa tsakanin sira bainal hawa wal aql kokarin rinjayar juna tsakanin hankali da kuma son zuciya mun ji hali na biyu shine ya kasance alharbu sijalan bainahuma yakin ya kasance wani lokaci wannan ya rinjayi wancan wani lokaci wancan ya rinjayi wancan wanda malam ya bada shawara cewa duk wanda ya tsinci kansa a cikin irin wannan hali ya ga wannan shine halinsa to ga wasu abubuwa da ya kamata ya kiyaye wanda malam ya kawo mana su rukan abokai na gari a kokarin yin haƙuri akan mujahadar da kuma addu'o'i da malam ya kawo na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya kamata mutum ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala ya samu dace malam ta alhalatu thalitha sai kuma hali na uku shine ay yataghallaba 'ala alhawa wannan hali kuma ya kasance shi hankali da hangen nesa da tunani mai kyau shine rinjaye akan san zuciya fayakbitahu ta yadda zai turmuza hancin san zuciyar a ƙasa ويقهره يرنجايش ويكبح جباحه يتاسيري أكنسا ويوجهه نحو الشرع يئي فسكنتر دا سنزوتير نندول قوينا سو قبايا سو يفسكنتي إن دا شريعة تكسو أبي أبن دا شريعة تكسو أيكتا فيه أتكسو أبي فبه يستضيء يكسنتي da hangen nesansa ne da tunaninsa da shi ya tsabi ko kuma da shari'a ce ya tsabi yake haskakuwa wa ala tariqihi yasiru akan hanyar da shari'a ta ajiye shi abinda ta tsara masa anan yake tafiya wa bi rasulihi yaqtadi da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake koyi wa haula'i malice kaga irin waɗannan nau'i na ƙarshe humul mustaqimuna sune tsayayyu akan hanya madaidaiciya allazina qalu waɗanda suke cewa rabbuna allah ubangijinmu shine allah madaukakin sarki thumma istaqamu sannan kuma su daidaita allazina tamassalu qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam shine suke kokarin kwatanta suke kokarin aiki da faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya ce kul ka ce amantu billahi na yi imani da Allah da dukkanin ma'anonin da imani yake kunsa sun mastaƙim sannan kuma ka daidaita to su ne suke ƙoƙarin shiga ƙarƙashin wannan hadisi wajen aiki da shi da ɗabbaƙa shi a cikin al'amuransu na yau da kullum wannan hadisi sahihi ne imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa a cikin kitabul iman babu jami'i ausafil islam malai ce wa humul maqsuduna bi qaulillahi ta'ala kuma har yanzu dai irin waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake nufi da faɗinsa da ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa amma wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa wana hannafsa ya hana ransa anil hawa game da soye-soyenta da abin da take so marasa kyau irin waɗannan sai Allah ce fa innal jannata haƙiƙa aljanna hiyal ma'awa ita ce makomarsu ita ce inda za a mai da su idan sun mutu Allah ya samu daga ciki ya ƙulu sayyid khutub rahimahullah babban malami sai da hukub yake faɗa a cikin tafsirinsa na fi zilalin ƙur'an ya ce wallazi ya kafu maƙama rabbihi yana ƙoƙarin fassara waɗannan ayoyi guda biyu da malam ya kawo mana na ƙarshe ya ce wallazi ya kafu maƙama rabbihi wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa a wadda rana ta kiyama la yuqaddimu ala ma'asiyatin ba za ka same shi yana tinkara zuwa ga wani sako na Allah madaukakin sarki ba za ka same shi ba yana gabatuwa zuwa ga sabawa Allah madaukakin sarki a cikin ayyukansa ba fa idza aqdama alaiha bi hukmi dha'fihi bashari idan ka same shi wani lokaci ya gabata zuwa ga saban Allah madaukakin sarki yayi abinda ba daidai ba sakamakon abinda raunin dan adam taka ya hukunta masa a matsayin dan adam dole wani lokaci wannan ɗan adamtakan tasa bashariyarsa za ta kwashe shi aikata abin da ba daidai ba tunda kowane ɗan adam mai kuskure ne kowane ɗan adam mai laifi ne to idan ya tsinci kansa a cikin irin wannan yanayi qadahu khawfu hadha al-maqam sai kaga tsoron wannan tsayuwa da yake tunawa zai yi a gaban ubangiji ranar tashin alkiyama sai jagorance shi sai ya kai shi ilan nadami zuwa ga nadama sai ka same shi yayi nadama sai ka same shi zuciyarsa ta karye wal istighfar ka same shi yana yawaita istighfari Allah na tuba Allah ka yafi bayan yayi abin da ba daidai ba wat tauba ka same shi yayi tuba taubatan nasuha fa dhalla fi da'irati ta'a daga nan kuma sai ka same shi ya dawo ya juyo hankalinsa ya koma kan da'ira ta biyayya ga Allah madaukakin sarki malan ibn malan sayyid qutbi ta gaba da cewa wa nahan nafsa 'anil hawa sannan kuma ya hana kansa ya hana ransa anil hawa game da soye-soyenta marasa kyau yace huwa nuqtatul irtikaz yace nan wajen shine gurbin da ya kamata mutun ya mai da hankali shine gurbin mai da hankali gurbin da ya kamata a ce an kafa hankali a kansa fi da'iratit ta'a a wajen da'irar biyayya ga Allah madaukakin sarki hana rai abinda take so to a cikin duk abin da yake biyayya ga Allah madaukakin sarki ne yafi wahala yafi tsanani sama da yin abin da yake da'a ne umarni ne daga Allah madaukakin sarki ko daga manzansa wannan abu ne da yake mai saukin aikatawa amma ka hana ranka abin da take so to wannan abu ne mai wahala yace to abu wannan shine wajen da ya kamata kowanne mai hankali ya mai da hankalinsa a kansa ya kafa tunaninsa a kansa ya yi hangen nesa a kansa falhawa yace ita san zuciya da kake gani huwa dafi'ul qawi li kulli tughyan wa kullu tajawizin yace shine addafi'ul qawi abu mafi karfi da yake tunkuda mutum yake ingiza mutum li kulli tughyanin ga dukkanin wani abin da yake ketare iyaka ne wa kullu tajawizin da kuma duk abin da yake sauka daga layi ne kaucewa hanya ne yin abin da ba daidai bane wannan san zuciya shine abu mafi girma abu mafi karfi da yake kai mutum zuwa ga yin abin da yake ba daidai ba wa kulli ma'siyatin kuma shi yake kai mutum zuwa ga duk abin da yake na saban Allah ne wa huwa asasul balwa malai ce kaga san zuciyar nan shine fa asasi na dukkan wani bala'i da mutum ya tsinci kansa a ciki wa yanbu'u shar kuma shine mabubbuga ta kowanne sharri duk wani sharri da kaga ya bubbugo ya fara fitowa to idan ka duba asalin sa abinda ya haifar da shi zaka samu san zuciya ne wa qalla ayyuta insanu illa min illa min qibali hawa yace da wahala kaga an zo wa dan adam an zakke wa ɗan adam da wani abin da zai halaka shi ko ya raba shi da Allah maɗaukakin sarki face za ka samu an zo masa ne ta hanyar mai ta hanyar san zuciya e duk abin da ka samu za ka ga ɗan adam ya shiga ciki wanda ba daidai ba wanda ƙarshe ya kai shi tashar nadama ya ajiye ƙarshe ya kai shi tashar wulaƙanci ya ajiye ƙarshe ya kai shi tashar abin da yake babu kyau ya ajiye shi ka duba farkonsa mai haddasa masa wannan alhawa ne san zuciya ne malam malam sai kurbe a yi ci gaba da cewa faljahal shi jahilci da kake gani yace sahalul ilaj yace shi jahilci maganin sa abu ne mai sauki idan jahili yana da saukin mu'amala in aka ce mutum jahili ne to za ka ga shi fahimtar da shi abu ne mai sauki eh musamman jahilci ne kawai tsantsa babu san zuciya a tattare da shi in an koyi jahilci akwai san zuciya to kaga zulmatun ba'du habaqa ba'din kenan eh duhu kan duhu kenan akwai matsala za a samu matsala sosai kaga ga jahilci ga san zuciya to kaga wannan akwai matsala eh akwai matsala babba amma jahilci da rashin sani ne kawai bai sani ba to wannan mutum ne abu ne mai sauki ka zo ka faɗakar da shi ka nusa shi da shi ka gaya masa cewa abu kaza shine daidai abu kaza ba daidai bane zai fahimce ka amma kaga san zuciya musamman san zuciyar da ya haɗu ma da sani shi kuma ka san abu amma kana da wani san zuciyar da ya saba masa to wannan shine bala'i eh wani sai kaga abin da yake ba daidai ba in ka ji za ka masa aya da hadisi ya fi ka saninta ba haka bane kafin ka ja masa aya ma ya karasa maka me bai kai baka da ce ta daidai wa sai ya karasa maka daidai ita kai kuskure idan ma wani akwai akwai wani hadisin da kai baka sani ba sai ya kawo maka shi akan abu amma saboda akwai san zuciyarsa da ya saba wannan abin sai maka tawili sai ya murda ma'anar wannan ayar ko hadisin sai ya dora ta akan doran san zuciyarsa dan tewa san zuciyarsa aiki to wannan babu bala'i kamar wannan e ba bala'i kuma wannan mutum ya san gaskiya amma ya kautar da gaskiyar da san zuciyarsa wannan akwai matsala Allah subhanahu wataala ya kiyaye mala yace fal jahlu sahlun ilajuhu yace shi jahilci maganin sa abu ne mai sauki walakin walakin sai dai alhawa ita san zuciya ba'da ilmi bayan sani bayan mutum ya san abu huwa afatun nafsi yace to wannan kaga shine babban rashin lafiya da cutar da zuciya take fama da shi sanin abu da danne shi akan san zuciya bayan mutun ya san shi yace allati tahtaju ila jihadin shaqi wanda yake buƙatar kokari da jihadi mai wahala qawilin kuma mai tsayi tsawilil amadi wanda zai wanda zai dau tsawon lokaci ana yin sa li ilajihi dan magance shi eh wannan abu ne da yake mai wahalar magani san zuciya ya haɗu da abin da yake mutum ya sani ka san abin ba daidai bane amma kana da maslaha a kansa kana da wani abin da kake samu a kansa musamman idan aka yi rashin sa'a yan uwa musamman idan aka yi rashin sa'a ya kasance abin da yake shigowa harka ce ta kuɗi ko abin da ya kamata haka to akwai matsala ya kasance mutum ya san abu ba daidai bane amma kuma yana samun wani abu na kuɗi a kansa to daina wannan abin a wajensa da wahala idan wani abu ne na rayuwa za ka samu da wuri za ka iya sauke shi amma abin da yake kuɗi yake samu yana samun 'ya'yan banki to da wahala ka iya gamsar da shi ya sauka daga kai to shi sama laice yana buƙatar jihadi yaƙi da zuciya mai wahala ƙwarai da gaske sannan kuma mai tsayi za ka ɗau lokaci kana yi kamar ka yi shi ana neman taimakon Allah ana tankwara zuciyar ana rarrashinta kamar yadda muka faɗa jiya ana ba ta haƙuri ana tsoratar da ita a haka a haka a haka idan Allah ya so mutum da alkhairi sai ga abin ya fita daga ransa ya amma dai sai an yi da gaske sosai da sosai malaiti wal khawfu min Allah to tsoron Allah kuma tsoron Allah madaukakin sarki huwal hadiyus salib shine shamakin shamakin da yake mai ƙarfi eh shamakin da yake mai ƙarfi amama da fa'atil hawa al'anifa wanda yake tsayawa a gaban abubuwan da suke tunkudo san zuciya wanda yake mummuna abinda malake so yace shine idan ga san zuciya abu ɗaya ne yake yi tsayawa ya shiga tsakanin hankali da san zuciya yi wa san zuciyar nan shamaki hana shi tasiri shine me shine tsoron Allah eh shine abin da yake shamakin da yake mai ƙarfi da zai shiga tsakanin san zuciya da hankali ya kasance hankali ya yi tasiri san zuciya bai samu tasiri ba duk wasu abubuwa da suke jawo san zuciya ya kasance tsoron Allah maɗaukakin sarki shi yake kau da su shi yake tunkuɗe su shi yake mai da su gefe malai ce wa ƙalla an ya tsubuta ghairu hadha alhajizi amama da fa'atil hawa yace da wahala kaɗan ne zaka samu wani abin da yake zai iya tunkuɗe abubuwan da suke jawo son zuciya wanda ba tsoron Allah ba da wahala ka samu tsoron Allah shi ne mafi girman abin da ke tunkuɗe son zuciya saboda haka abin da duk ba tsoron Allah ba da wahala ka iya samu yayi aikin da tsoron Allah zai ko menene kuwa in dai wajen tunkuɗe menene san zuciya da wahala sai malai cewa man samma to daga nan ne yajma'u bainahuma as-siyaqul qur'ani fi ayatin wahida daga nan ne sai Allah madaukakin sarki ya tara abubuwan nan guda biyu a cikin siyakin aya guda daya ya kawo su a waje guda da me da me kenan shine da tsoron Allah da kuma san zuciya a waje guda kaga sai cewa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa tare kawo wa amma man khafa maqama rabbih wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa wa naha an-nafsa kaga sai ya hana ransa anil hawa game da san zuciyarta to wannan shi kin zama ka cewa ashe abu ɗaya da yake iya hana rai abinda take so shine me khawfu maqamar rabb ina fata an fahimta shine tsoron tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki shine malai ce to daga nan ne sai aka samu sirrin da yasa Allah madaukakin sarki sai ya hada waɗannan abubuwa a cikin siyayin aya guda daya fallazi yatahaddathu huna malai ce wanda yake magana a nan wajen wanda yake gaya mana wannan al'amari huwa khaliqu hadhihi an-nafs shine mahalicin wannan ran shine Allah madaukakin sarki al-alimu bida'iha wanda shine ya san irin cutar da ran take take dauke da shi al-khabir bidawa'iha kuma ƙwararre wajen wassafa da bayyana maganin ita cutar yadda za a yadda za a tafi da san zuciyar subhanahu wata'ala wa huwa wahdahu alladhi ya'lamu durubaha wa man haya wa man hanayatiha kuma shi ne shi kaɗai subhanahu wata'ala ya san durubaha ciki da bai na ita zuciyar wa man hanayatiha da kuma loko da saƙonta wa ya'lamu aina takmunu ahwa'uha ya san kuma inda waɗancan cututtuka na zuciya suke ɓuya a cikin zuciyar mutum Allah maɗaukin sarki ne kaɗai ya san inda soye-soyen zuciyar mutum suke ɓuya a ciki wa adwa'uha kuma shi ya san maganin da za a shigar a cikin zuciyar su fito da waɗannan soye-soyen zuciyar da suka buya a ciki Allah madaukakin sarki ya maganin su gaba ɗaya shi ya san su waɗannan abubuwan gaba ɗaya guda biyu wa kaifa tutaradu fi makaminha wa makhabiha kuma Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya san yadda za a koro yadda za a fito da abubuwan da suka buya a cikin suka ɓuya na san zuciya a cikin zuciyar mutum da inda suka laɓe da Allah maɗaukakin sarki ne san inda suke da inda suka ɓuya da kuma yadda za a fito da su malai ce walam yi kallifi Allahul insana Allah ya shtajira fi nafsihi hawa malai ce ƙa'ida shi ne Allah maɗaukakin sarki bai kallafa wa ɗan adam cewa kada san zuciya ya bujiro a cikin ransa ba wannan abu ne da yake mustahil ba zai yi ba Allah ya ce akwai wani ɗan adam ɗin da shi zuciyarsa safiya ce kawai na ƙiya faritar take babu wani abu na soye-soyen rai a cikinta wannan babu ita babu zuciyar da take haka kowane ɗan adam daga cikin ɗan adam akwai nau'i na son zuciya a cikin ransa in ka ɗauki annabawa da manzanni da Allah ya ba su isma su ma waɗannan Allah maɗaukin sarki ya cire wannan abin ne daga cikin zuciyarsu shi sa kaga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da aka yi masa wankin zuciya sau nawa sau biyu eh sau biyu lokacin da yake karamin yaro yake rayuwa a cikin banu sa'ad wajen halimatu sa'adiya mala'iku sun zo sun yanka kirjinsa ko sun zaro zuciyarsa sun yi me sun wanke ta an cire wani bakin abu kamar yadda hadisin ya tabbata an cire wani bakin abu an yi jifa da shi wannan shine raban shedan da soyayyen zuciya da sauransa aka jifa da shi annabi ba shi da wannan haka lokacin da za a je isra'i da miraji da shi sai da aka ƙara tsaga zuciyarsa ma aka ɗauko ta aka ƙara wanke ta sallallahu alaihi wasallam to kaga shi an fitar da wannan ko to amma ni ko kai ba babu ba wanda aka fitar da san zuciya daga ni har kai kowa mana da irin namu san zuciya eh sai dai wani tsoron Allah yana sa ta sai rauni kamar da muka ji idan ka tsoraci Allah madaukakin sarki ka kiyaye dokokinsa sai san zuciya kai rauni sai kasance ma bashi da tasiri ba a gani sosai sai ka ji mutane sun ce wani wallahi bashi da san zuciya amma ba ka da shi bane a kai kokari kai controlling din sa ne wani kuma idan ya ƙi kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki sai nasa san zuciyar su haɓaka sai ga nasa sun fito fili da an yi magana sai a ce kai wani wani san zuciyar sai masa yawa ba aka bane yanwa to haka al'amarin yake to shine ma yake cewa Allah maɗaukakin sarki bai ma'amalanci dan adam ya ce kwata kwata dan adam san zuciya ba zai bijira a cikin zuciyarsa ba za ta yi ba fa huwa subhanahu shi Allah madaukakin sarki ya alamu anna hadha ya san wannan abin cewa dan adam ba zai san zuciya ba kharijin an taqatihi abu ne da yake ya fita daga abin da dan adam zai iya dauka halitta yadda Allah subhanahu wataala ya gina dan adam ba a yi shi ta yadda san zuciya ba zai bujuro a cikin zuciyarsa ba hakan ba zai yi ga dan adam ba korarre ne walakinahu sai dai shi Allah madaukakin sarki kallafahu ayyan haha wa yakbahaha wa yumsika bi dimamiha Allah madaukakin sarki ya kallafa wa dan adam ne da idan san zuciyar yazo ayyan haha ya hana ta tasiri wa yakbahaha ya daƙile ta ya hana ta sakat wa yumsika bi dimamiha ya kuma yi ruku da akalarta idan ka saki akalar raƙumi sai ba zama ya je ji abin da ya ga dama idan ka saki a akalar shanu baka cewa su hagu ko su dama sai su shiga gona su maka barna su dawo maka bala'i amma idan kai control ɗinsu ka kore su gefe ya kasance kana kula da su to sai kasance ka tsira da kai da su gaba daya to haka zuciya take idan ka sakan mata ragama to sai ta fincike ka ta zaka amma idan ka rike ta in za ta zaka ka jawo ta in za ka ka jawo ta to sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka to da haka Allah madaukakin sarki ya ma'amalci dan adam lalle ne ya kasance kana da san zuciya amma idan ya taso sai ka sai ka sai ka hana shi idan ya taso sai ka dakile shi idan ya taso sai ka yi mai sai ka yi riko da akalarsa wa ay yasta'ina fi hadha bil khawfi sannan kuma duk lokacin da san zuciya ya taso sai ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki ta hanyar bil khawfi da tsoro tsoron me ya rinka tuna tsoron tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki na tashin nan kiyama shine ismail yace al-khawf min maqami rabbih al-jalil al-azim al-muhib shine tsoro na tsayuwa a gaban ubangiji madaukakin sarki wanda yake al-jalil mai girma al-azim shi ma mai girma al-muhib wanda bayi suke jin tsoro wa kutiba lahu bi hadha al-jihad ash-shaq al-janna sannan kuma ya tuno irin abin da aka rubuta masa idan yayi wannan kokari yayi yaki da zuciyarsa wannan jihadi mai matakar wahala aljanna abinda aka rubuta masa na aljanna da Allah madaukakin sarki zai bashi masabatan wa ma'awa wanda ya ta kasance ita ce masabatan makomarsa wa ma'awa kuma matattararsa sai ce fa innal jannata hiya al ma'awa lalle aljanna ita ce makomar wanda irin wannan jihadi ya tsaya ya juri ma'ana mutum ya rinka tuna cewa idan ya tsaya yayi yaƙi yayi jihadi da zuciyarsa ya saita ta ya dora ta akan ya madaidaiciya to abinda Allah ya ce zai mata shine fa innal jannata hiya al ma'wa aljanna ita ce makomarsa mala yace a zalika anna Allah ya'lamu bakhamata hadha al jihad saboda Allah subhanahu wata'ala ya san girman da kaurin wannan jihadi da mutum yake da zuciyarsa wa qimata wa qimatahu da kuma kimar wannan jihadi da mutum yake yi كذلك في تحذيب النفس البشرية وتقويمها توجن تاتي ران دان ادم da kuma kokarin daidaita ta a dora ta akan hanya wa raf'iha ila al-maqam al-asna da kuma daukaka ta da daga ta zuwa ga matsayin da yake madaukaki innal insana malai ce lalle mutum wannan duk maganar kada kuma ta ana an tsoro ta ne daga littafin fi zilal al-qur'an na sayyidi qutb ya ce inal insan hakika ɗan adam insanun bi hazan nahai yana kasancewa ɗan adam ne bi hazan nahai da wannan hani da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi ma'ana ya hana ransa da me daga abin da take so mutum yana kasancewa cikakken mutum ne idan ya kasance yana iya hana ransa yana iya tankwara ransa da abin da take so to a lokacin yake zama cikakken mutum kada mutum ya ce a'a ai shi tunda Allah ya halice shi haka yake dabi'arsa haka take zai iya sabo to a bashi kawai zuciya ce take son abu abatta ta yadda take yadda ta ga dama wannan ba daidai bane malai cewa bi hadha wa bi hadha wa bi hadha aljihad da wannan jihadi ne wa bi hadha alirtifa da wannan daukakuwa da dan adam yake da shi da wannan wa bi hadha aljihad wa bi hadha alirtifa haka ne ko na'am da wannan ne yake zama mutum kuma da wannan jihadin ne da wannan dagakuwa ne yake zama cikakken mutum walaysa insanan ya turku nafsahu li hawaha ba wai mutum bane cikakken mutum da zai ba dan adam kawai da san zuciyarsa eh abinda zuciyarsa take so shi zai wannan ba cikakken mutum bane wa ita'ati jawazibihi ila darkiha yayi da'a ga dukkan abinda zai finciki zuciyarsa zuwa ga abinda take bukata zuwa riskar abinda take so bi hujjati anna hadha murakkabun fi tabi'atihi da hujja cewa ai wannan abin da yake yi an gina halittarsa ne akan haka shi yadda Allah maɗaukakin sarki ya gina shi ya gina shi akan zai iya yin sabo saboda haka abin shi ya saban sa wannan ba daidai bane fallazi auda fallazi auda nafsahu al-istidad li jayshan al-hawa yace wanda ya ajiye wa rai al-istidad yin kimtsi da shiri li jayshan al-hawa domin rundunar san zuciya da mutum yake da ita a cikin zuciyarsa huwa allazi awda'aha shine dai wanda ya aje wa ita ran al-istidad kuma ta kimsi ta shiri lil imsaki bi zimamihi dan yin ruko da linzamin ita san zuciyar yadda Allah madaukakin sarki ya sa maka san zuciya haka kuma ya sa maka yadda zaka yaki da zuciyar yadda Allah madaukakin sarki ya sanya dabi'ar ka san zuciya yana iya shiga haka kuma ya sanya ɗabi'arka za ka iya yaƙi da san zuciyar in kuwa fahimci wannan da kyau me yasa ka ɗauki ɗaya ɓangaren ka ba wannan me yasa mutum zai ce shi haka Allah ya halicci ɗabi'arsa na san zuciya abin shi san zuciyarsa me yasa baka kalli ɗaya ɗabi'ar ba ta me ta yaƙi da san zuciyar kuma Allah maɗaukakin sarki ya halitta maka abin da ke iya jawo maka san zuciya Allah maɗaukakin sarki ya halitta maka abin da ke iya kore maka san zuciya ya maka haka ne kuma don ya jarraba ka don kai amfani da abin da ke kore maka san zuciya ka kore mai san zuciyarsa saboda ka dole ne kai amfani da na biyu don ka yaƙi na farko da shi idan ka fake da na farko ka rabu da na ɗaya to ka sauka daga fitra kenan abin da ya kamata kenan shine abin da malai yake nufi yace wa naha nafsa anhu da kuma hana rai ga abin da take sha'awa take so ودفئها عن جاذب عن جاذب عن جاذبيته da kuma tunkudiran da hana ta ga abin da yake kai ta zuwa ga sabawa Allah madaukakin sarki irin waɗannan waja'ala lahu aljannata ma'awa hina yantasir Allah madaukakin sarki ya sanya musu aljanna ita ce makumarsu lokacin da suka samu nasara wajen yaki da ita zuciyar wayartafi wayarqa kuma haka zai daukaka ya samu matsayi a wajen Allah madaukakin sarki to wannan shine magana da malam ya turo daga littafin fi zilalil qur'an tafsiri ne na sayyid qutb da ya gabatar wanda kuma insha Allah ta'ala akan sa zamu dakata saboda mun zo karshen gaba ta 12 zamu tashi gaba ta 13 insha Allah ta'ala wanda ina ji shine yake na kusa da karshe daga shi kuma sai wani fasalin insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi ne dai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta